صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na laraba ɗaya da watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da sha takwas da watan biyu watan fabrairu miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2026 miladiya yau bisa ƙaddarawar allah da yardarsa da kuma amincewarsa ubangiji ya ƙara ara muna kwanaki da rayuwa da kuma sake haduwa da 'yan uwa masu tarin alkhairi da albarka kuskoki da suke cike da haske na imani da tauhidi da aqida a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith domin sake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana wannan shekara ta 1400 da arba'in da bakwai muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta kana ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata yadda muka fara wannan azumin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu da wannan watan lafiya alkhairai da albarka da Allah yake sada bayunsa Allah ya sada mu sharri da Allah yake kare bayunsa Allah ya kare mu wannan majalisin na darul hadis da sauran majalis na yan uwa na tafsirin alqur'ani Allah ya kara musu albarka ubai subhanahu wata'ala ya kama hannaye mu zuwa ga abin da yake daidai ya kuma taimake mu akan fassara littafin sa bisa yadda yake bukata yake kauna muna fata wa Allah subhanahu wata'ala da ya dace da mu kamar da aka sani kuma aka saba a duk shekara muna gabatar da wannan tafsirin ne bayan sallar tarawih yau kuma shine darasin farin a cikin farkon sura ta ta 38 suratu muhammad wanda shekarar ta gabata mun karkare suratul ahqaf muna fata wa Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya cece mu Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina insha Allah yau za mu bude suratu Muhammad insha Allah kuma wala Allah ya kasance mu fassara aya guda biyu in lokaci ya bada muna fatan Allah ya taimake mu aran mu sai a rera mana alqur'ani farkon suratu Muhammad sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhi كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سيجي ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan Sura da cewa Bismillahir Rahmanir Rahim. kalmar bismillahi aljaru wal majrur ne muta'allaqun bi fi'lin mahzufin taqdiruhu abda'u bismillahir rahmanir rahim zamu soma karatu da sunan Allah wanda yake ar-rahman da ya siffantu da sifa ta rahama ar-rahim da kuma sifa ta tausayi to sai Allah ya bude wannan sura da kuma wannan jumlolin da duk ƙur'ani mai girma gaba ɗaya kaf babu sura ta fara da wannan wannan wannan ibara sai wannan sura amma gabanin nan wannan sura ana ce mata suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tana cikin hurare guda hudu a ƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ƙarara wasu ka ce a'a abin da ya sa Allah subhanahu aka sai mata suna suratu Muhammad saboda ita ce sura ta farin ma da Allah ya ambaci sunan annabi Muhammad a ƙur'ani gabin wa'incan ayoyin. wasu ka ce kuma ana kiranta da suratul qital bayan suratul muhammad ana kiranta da suratul qital saboda yadda a surar ta kwadaitar ta zaburar akan fita wajen yaƙi wannan sura ta sabka ne a garin madina sura ce 'yan madina kamar da masu ke faɗa ƙur'ani kala biyu ne ko saukarsa kala biyu ne akwai surori madiniya kuma akwai surori makiya makiya su ne surori da suka sabka gabanin hijirar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam zuwa birnin madina madiniya kuma shine duk surar suka sabka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro maka ya zo madina to wannan sura sura ce madiniya abun kauli mafi rinjaye na malaman tafsiri kamar da ibnu addi ya faɗa tana kuma ita ce sura ta 96 wajen sabkar da surori ita ce sura ta 96 a wajen sabkar da surori ta sabka ne bayan yakin badar Allah ya sabkar da suratul qital bayan yakin badar gabanin ghazwatul ahzab kafin aje yakin ahzab aka sabkar da ita sannan kuma ta sabka bayan suratul hadid ta sabka ne bayan suratul hadid gabanin suratul ra'd daga ita sai suratul ra'd ta da aya guda 38 a gun malaman kufa malaman ahlu makka da madina da sham suka ce ayoyinta guda 39 mutanen basra kuma suka ce ta da ayoyi guda guda 40 babban abin da wannan sura take karantar da mu kamar da al-imam al-mujaddad sheikh muhammad abubakar gumi rahimahullahu ta'ala ya fada cikin tafsirin sa raddul azhan ila ma'anil qur'an yace mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da take karantarwa alƙitalu tana magana ne kan zaburarwa akan yaƙi wal hafsu alaihi da kuma kwadaitarwa a kwadaitar da al'umma musulmai zuwa ga yaƙi yace li hifzi karamatil muslimina wa hurmatid dini saboda kare karama mutuncin musulmai da kuma alhurma ta addini to wannan kaɗan daga cikin mafatihus sura surar ta ajaro ababe da dama shine farko sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wanda yake ar-rahman kuma ar-rahim wanda yake mai jin kai Allah ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum Allah ce allazina kafaru lalle wai suka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala suka kuma butulce suka yi musun samuwar Allah subhanahu wata'ala kana suka bauta ba wani Allah tare da Allah wa saddu an sabilillahi suka taushe mutane suka katange mutane game da bin hanyar Allah subhanahu wataala har abun ya kai ta kai suka kai suna kora mutane game da bin tafarkin Allah subhanahu wataala Allah ce adalla a'malahum ba shakka Allah subhanahu wataala ya bata ayyukansu duk abun da suka aiwatar na alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya zubar da lada su ba su da lada wannan yayi daidai da fadar Allah subhanahu wataala da Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna ila ma amilu min amalin Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin sai muka ci a gobe alkiyama sai ce faja'alnahu sar Allah ce haba'an qura mansuran kuma abur shekewa ma'ana muta suka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala to allazina kafaru bi ake ne da kafirci inji malamai suka ce al-kufru huwa al-i'radu anil imani billahi ta'ala wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir abinda ake yi da kafirci da Allah ya ce allazina kafaru to miye kafircin ba suka ce al-kufru shine al-i'radu kauda kai game da imani da Allah subhanahu wa ta'ala kana kuma kauda kai game da imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da wunin alkiyama sannan kuma shi imani watan diddul al-kufr diddul iman kishiyar imani ne wanda alqur'ani mai girma daga suratul fatiha suratul fatihatul kitab zawwa suratul nas ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci kalmar al tattara su akan ababe guda biyar wanda al-kufur yana zawa da amana al-inkaru al-inkarin annabi adam wannan yazo daidai a suratul baqara aya ta 152 Allah ce fazkuruni azkurkum azkurkum washkuruni Allah ya ce fazkuruni azkurukum ku ambace ni sai in ambace ku mana ku tuna ni sai in tuna ku washkuru li ubangiji ku yi godiya bisa ni'imomin da ni Allah ne muku sai ce wala takfurun kada ku butulce bisa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya muku kuga jama'a anan al-kufru ana nihin kufranun ni'ma wani lokacin kuma Allah zai ambaci al-kufru ana nihin al-bara'a an qawli shaytan barrantuwa daga daga daga daga لكن وقال الشيطان لما قضي الأمر الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله ‘yan wata kuma aka wata da su Allah ya kare mu da su to sai shi ya ce wa jama'arsa inna Allah wa'adakum wa'adal haq ubangiji ya muku alkawali alkawali na gaskiya fa akhlaftukum ni kuma sai na saba muku bisa alkawalin Allah yace kuma ban shigar da ku ba da karfin tsiya illa dai kawai ruwa ce ta wadda da ku da ita take cewa inni kafartu muhall shahid yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na barranta ba na kafirce ba inni kafartu bi ma'ana inni tabarra'atu ina barrantuwa game da hadan da kuka yi da Allah subhanahu wa ta'ala min qablu a rayuwa ta duniya kun ga ashe al-kufru anan ana nihin al-bara'atu kamar da zuwa qur'ani wuri na biyar kuma Allah zai kawo al-kufru ana nihin al-juhud shine jayayya da musu kuma kamar da zuwa qur'ani a baqara Allah ke cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl على الذين كفروا على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكاذبين فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين الله يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم a lokacin da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu wanda yake gaskata abin da ya gabace su na littafin annabawan farko wa kanu su mutane maka sun kasance min qablu gabanin zawar annabi yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman fatawa aka wasu kafirta falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abinda suka sani a cikin at-taura yazo musu kafaru ai jahadu sai suka yi musu suka yi jayayya bihi da wannan abun sai Allah ce fa la'natullahi ala al-kafirin tsinuwar Allah ta tabbata wa kafirai ma'ana akan masu musu kaga kalmar al-kufru anan ana nihin al-juhud abu na karshe da al-kufru take zawa da shi ma'ana qur'ani shine at-taghtiya tattara zawa da ma'anar manoma masu sanya masu gina ramu su sanya kwaya su rihi Allah ya ba mu labarin wannan a hadisi ka mathali ghaithi Allah ce i'lamu annama alhayatud dunya la'ib ku sani fa rayuwar duniya gaba ɗaya ta Allah ya ce wani dan wasa ne duniyar gaba dai Allah ya ce wani dan wargidi da ake zauwa a yi walahun da kuma wata shagalta ce wazira da kuma rayuwa ce mai cike da son kawa wa tafahurun kuma da yawan ta'alfahari bainakum tsakanin mutane wa takasurun kuma rayuwa ce ta kokarin tattarawa tarawa fil amwali a cikin sha'anin dukiya wal aulad da kuma ayya ta ce to kamar ghaithi misalin duniya kamar misalin girgije ne a'jabal kuffara nabatuhu kaga a'jabal kuffara dan al kuffar ba ana nihin al kafirai ba a'a ana nihin manoma ne girgije ne da ya birge manoma shine Allah yake bada labari anan to bisa wannan ma'anonin guda biyar sai malamai suka ce idan muka doka gaba dai alqur'ani mai girma ya ambaci kalma karetawa wanda shine kufurul juhud akwai kufurul istikbar akwai kafirci na girman kai sannan kuma akwai kufurul shak kafirci na shakka na na shakka na musu sannan kuma akwai kufurun nifaq kafirci na munafiki sannan kuma akwai kufurul juhudi a qur'ani ya ambata Allah ce walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar ce hum fiha khaliduna Allah ce walladina kafaru wai suka kafirci bi ma'ana suka ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala, ai, sun kafurce ne ta hanyar ƙaryata Allah, wa kazzabu bi ayatina su ƙaryata ayoyin Allah alkauniya wa shar'iyya, tsala ce, ula'ika ashabun nari, idan kana neman ‘yan wuta Allah ya tsare mu, Allah ce, to wa'innan su ne, ce, to hun fi ha khalid da suna masu dawwama a ciki, wannan kafirci na harko kenan ko, shi ne kufuru takzib mutum ya ƙaryata, ya ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala. sai kuma kafirci na girman kai ana kafirci ta hanyar girman kai ba sai mutum ya ki ba ko ya butulce ta girman kai zai kafirce wa Allah subhanahu wataala wanda wannan kafirci jimal suka ce wanda ya fara yin shi a duniya shine iblis la'natullahi alaihi shi ya fara kafirce wa Allah ta hanyar a nuna wa Allah girman kai awa a nuna ma Allah girman kai wanda Qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ce wa idh qulna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba sai ce wastakbara wa kana minal kafirin Allah ce ka ambata musu lokacin da muka ce wa mala'iku wa annabi adama sujuda fasajadu sai dukkanin su suka fadu suna wa annabi adam sujuda sai ce illa harful istisna yace amma banda iblis a bashi iyawa yace ba zai ba wastakbara kuma ya ka girman kai wa kana minal kafirina ubangiji ke cewa zamto cikin kafire nan da Allah ce wastakbara wa kana minal kafirin yana cikin masu kafircewa Allah ta hanyar mi ta hanyar girman kai sai kufuru shak shine a kafircewa Allah ta hanyar shakku musu na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turab a idza kunna turaban أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا أراد آية تدركنا ألا وإن تعجب idan za ka yi mamaki game da cewa sun ƙi bin gaskata ka to fa ajabun qauluhum abun mamaki wanda fi wance ne ya shine fadan su cewa wai a idza kunna turaban yanzu idan aka waye gari muka zaman to turda muka zamanto ƙasa a inna lafi khalqin jadid yanzu wai Allah zai maida mu halitta ta daban bayan mun zama ƙasa mun narke kuma a dawo mutane muna da hannaye da da kanu da idanu muna kallo muna tafiya salage cewa ulaika alladhina kafaru bi rabbihim idan kana neman masu shakka game da sha'anin ubangijinsu ulaika alladhina kafaru ai masu shakka game da sha'anin ubangijinsu to Allah ce wa'annan su ne kaga kalmar al-kufru anan nau'i ne na na kufuru shak sai ku kafirci na nifaq akwai kufurin nifaq kafirci ta hanyar munafici mutum ya zamanto zai kafirta ne amma ta hanyar nuna munafici a cikin al'umma wanda Allah ya ce manzon Allah إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون asuka ce wannan munafikcin kafirci ne Allah ya tsare mu da shi sai kafirci nau'i na biyar shine kufur juhudun juhudin ni'ima kafirci ta hanyar mutum yayi musu ni'imar da Allah ya masa Allah ya maka ni'ima kaga kamar Allah ya maka komi ba a rayuwa kasan akwai wanda adam yana ganin duk abin da Allah ya basa to kamar Allah bai masa komai ba alhali Allah ya kaɗan annabi adam samuwarka mutum wallahi ni'ima ce mutum mai hankali a yi ka dakan lafiyayye da hankali wallahi ni'ima ce yanzu ba akwai mutanen da suna cin gidan mahaukata zaune a can suke rayuwa ba dangi iya ba dangi a can suke rayuwa a haka ba abin da suke fahimta a duniya kai kaga sallar nan in an kira zaka zo kai sallah kai azumin nan wala Allah in aikin hajji zo ka je kai ko umara wala Allah ka fidda zakka ka je ziyarar mara lafiya amma shi mahaukaci zaune ke bai san abin da ke ba a duniyar kawai ta yake ba haka wannan ni'ima ce wani bacin da yake aron bai taba sanin waye ubansa ba a duniya ya kuma sai Allah ya nuna maka ga babanka ga maka Allah ya maka ni'ima ba wani tun da yake a duniya ba wanda zai doka ya rike a matsayin dan ɗansa a rayuwa sai kuma Allah ya baka diya ga sunan kamar ɗayan carbi masha Allah wannan ba ni'ima bace wani ba abin da zai kalla da ido bai taba ganin haske ba a duniya bai taba sanin wai garin nan baki ne ko fari ne ba ja ne ko kore ne bai taba sani ba sai Allah maka idanu ma sha Allah taro taro kana gani kamar kwayaye kaga wannan ni'ima ce to cewa mutun ya ce ya ji a ransa cewa Allah bai masa komai dan ba a ba su wata dan huda ta duniya ba kafirci ne wannan nau'i ne na kafirci Qur'ani ya tabbatar da wannan a soce Ibrahim Allah yake cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم كأنبتا لوكتين da ubangijin ka yayi shela cewa la'in shakartum idan kuka wa Allah godiya bisa abinda Allah muku na ni'ima ni'ima ta iyaye ni'ima ta abokanai kasan akwai wanda fa Allah ya taimake shi da abokai na sha faɗa Allah ya baka abokanai wanda in kai ba daidai ba a kira ka ce wani ji tsoron Allah nan da kaza da ka aikata ba daidai ba wallahi ne mace wallahi wani duk duniya duk abin da zashi sai dai a sa masa da ce ya gagari kowa wani duk abin da zashi a duniya ba mai ce masa gyara saboda jaraba ce cikin al'umma kai sai Allah maka al'umma da kana yin ba daidai ba mutuncin ka tabuwar mutuncin ka tabuwar mutuncin su ne sai a kira ka a da kai maka nasiha wannan ni'ima ce wallahi wannan ni'ima ce to Allah yake cewa Allah ya yi shela a kan duk lokacin da Allah ya muku ni'ima to ku dinga wa Allah subhanahu wataala godiya in kuka gode wa Allah kuma shi Allah zai ƙara muku sai Allah ya ƙara daɗi akan abin da ya maka sai ce wala in kafartum idan kuma kuka butulce wa Allah kuka ji cewa Allah bai maka komai ba dan ba a faɗin ka cikin ƴan kasuwan garin nan dan baka da kuɗi dan baka da bene baka da kaza to Allah ke cewa inna azabi la shadid ba shakka azaba ta Allah ya ce azaba ce mai tsanani to idan muka dawo karatu da Allah ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah dan kafaru anan ana nihin kafirci ta hanyar jihudi da kuma inkari kin bin abinda Allah subhanahu wataala ya zo mana sun yi jayayya game da cewa Allah shi dai abin bauta da gaskiya ba su yarda cewa Allah ba ba su a cewa akwai Allah ba a'a mutane maka sun yarda akwai Allah kafiran maka ƙurayshawa sun yarda akwai Allah dan in ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard sai ce maka Allah kana tambaye su waye sama da ƙasa ce maka Allah ne to amma waye kamata a bauta ma nan ne gizo ke saka to wannan shine kafircin da Allah yake magana jama'a mun fahimta to Allah ce allazina kafaru lalle wasu ka kafirce wa Allah ma suka suka yi jayayya suka yi musu akan cewa Allah shine ubangiji na gaskiya da ya kamata a bauta ma wasaddu an sabilillahi suka kan da mutane akan bin Allah subhanahu wata'ala kalmar wasaddu an sabilillahi ma ma'ana as-saddu an sabilillahi ba suka ce as-saddu an sabilillah huwa huwa al-i'radu wal udul was sarf wal manu an tariqi ma'rifati Allah as-sahiha wa ibadatihi al-qawima allati turdihi jalla ula suka ce abin da ke da katange mutane ko taushe mutane bin Allah to shine ka kauta mutane ka kautar da su game da Allah subhanahu wataala ko ka juya suna bautar Allah ka sa su daina bautar Allah su dawo bautar wani abu ko kuma a'a suna son su gane gaskiyar ka hana su gane gaskiyar game da abin da ya shahi sanin Allah subhanahu wataala sani na haƙiƙa kusan akwai sanin Allah a zuci kuma akwai sanin Allah a baki mutane dama sun san Allah ne a baki ba a zuci ba mutum mafiya yawan al'ummar mu sun san Allah ne a baki ba a zuci ba da za ka gane wannan lokacin da Allah ya jarbi ɗan annabi adam da musiba to ole abin ya tabbatar a zuci ya yarda cewa har a zuciyarsa ya gamsu Allah ne ya kaddara masa haka ya jarrabe su da haka sai ganin a'a wani ne shiga gabansa a duniya to kaga daga lokacin da mutum ya fara tunanin cewa an shiga gabansa a rayuwa to ya rabu da Allah subhanahu wataala ya kafirce wa Allah bai san waye Allah ba domin in mutum ya san waye Allah to ba wanda ya isa yayi abinda ba Allah bane a duniya ba wanda ke bayarwa sai Allah ba wanda ke hanawa sai Allah ba mai daga mutum sama sai Allah ba mai saukarwa sai Allah ba wanda ke sa ayi kuɗi sai Allah kuma ba mai talatarwa sai Allah haihuwa da ɗaukaka da shuhura duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne da ka ji wani ya ce wani ne ya tare sa ko an jefe sa to an riga an ƙare a rabu da Allah subhanahu wa ta'ala ba da Allah ba mutum ne yana kasuwanci Allah zai jarrabe sa sai ce ai su kaza ne to da jin kaza kaga kenan ba Allah bane wannan babu imani a zuciyarsa amma fa a baki zai ce maka shi musulmi ne amma fa a zuciyar ba haka bane to wannan shine a sanin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da bautar Allah ta hanyar abinda Allah zai yarda da shi yana cikin sabilullah shine kai abinda Allah zai aminta da kai kasan yana cikin abinda ke ke trompekin mutane shine akwai kokarin ibada amma ba a yin ibada don a samu yardar Allah so tari mutane suna bauta wa Allah ne amma mutum bai san yin wannan ibadar Allah ya aminta da ita ko bai aminta da ita ba shi yasa wallahi alazim akwai bukatar duk wanda zai wa Allah aiki na alkhairi ko to in ka ida ka roki Allah ya karba maka duk abin da baka yi na alkhairi kar ka zauna cewa a tunda Allah ne ya ce ayi kuma kayi bari ka zauna haka nan kawai shikenan a'a annabin Allah annabi Ibrahim dakin Ka'aba Allah ya ce ya gina sai gashi na roƙon Allah ya ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana Allah ne fa ya sa sa kuma gashi ya dawo yana roƙon Allah ya karba masa a shekarar min babi aula ni da kai mu roƙin Allah subhanahu wataala kabuli ka yi azumi to roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa maka ka karanta alƙur'ani roƙi Allah ya karɓa maka ka ciyar roƙi Allah ya karɓa maka ka yi ziyarar mara lafiya roƙi Allah ya karɓa maka duk abin da za ka yi na alkhairi bayan ka ƙida shi to ka roƙi Allah ya karɓa maka to ya mutum zai gane Allah ya karɓa masa ba suka ce Allah yana alamar Allah ya karɓi abin da ka aiwatar na alkhairi shine Allah ya taimake ka da yin aikin alkhairi ba yawance ne kun gane idan aikin da ka gabatar na alkhairi ya karbu to kuma sai Allah ya taimake ka ko da ba ka so sai ka ji kuma kana shawar yin aikin alkhairi kuma Allah ya sauwake maka yin sa to alamar wancan aikin ya karbu kenan to Allah ya karba muna Allah ya karba muna ba suka ce kalmar asaddu an sabilillahi ta zo a Qur'ani Allah rama so 38 a wurare 38 Allah ya ambace asaddu an sabilillah da ta da ma'anoninta wanda tana tana ta taturni akan manya-manya mananta guda guda uku da zamu ambata na farin ana nihin as-saddu as-saddu da zuwa da ma'anar al-man'u hanawa a ce sadda yasuddu saddan ay mana'a yamna'u man'an masdar kinsa kenan ko hanawa wanda qur'ani ya ambaci wannan Allah yake cewa anamali wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin Allah ce wa saddaha yana bayani akan nana balqis malikatu saba Allah ce abinda ya hana ta ai ba abinda ya hana ta yin imani da Allah subhanahu wataala kaga wasan ai ma mana'aha ba abinda ya hana ta ta yi imani da Allah ba ce abin da take bautawa kuma baya Allah na rana da wata wannan bautar ranar shi ya katange ta game da bin Allah subhanahu wataala sai ce innaha ita na na balqis kanat min qaumin kafirina ta kasance cikin mutane kafare masu bautar wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba kaga ma'anar as-saddu anan ala nihin al-man'u wani hurin kuma Allah zai kawo as-saddu ala nihin al-irad kauda kai ga abu ka san shi na gaskiya amma sai ka kauda kai ko a kautar da kai game da shi ana nihin as-saddu shi ma a cikin alqur'ani a suratul nisa'i daidai aya ta 55 Allah yana cewa faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an daga cikin su akwai suka yi imani da shi kuma daga cikin akwai suka kawo da kai bi ma'ana sadda ai a'rada an su kawo da kai game da bin alqur'ani mai girma wani lokacin kuma Allah zai kawo as-saddu ana nihin al-faz'u shine firgita ana nihin watan tsorata zabura game da Allah ya faɗa a zukhruf ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون suna firgita lokacin da ake bayanin annabin Allah annabi Isa danna na danna na Maryam da ka Allah ce allazina kafaru lalle masu musu da Allah wa saddu an sabilillahi suke kauda mutane ko kuma suke hana mutane akan bin Allah akan su yi imani imani nagartace yin abin da Allah zai aminta da su yare da su Allah ce a dalla a'maluhum duk abin suka aiwatar na aiki Allah subhanahu wataala ya ce ba shakka wannan aikin ya lalace Allah subhanahu wataala ya kare mu wannan aikin ya lalace to tambaya a nan in ji malamai shin kafirai suna aikata aikin alkhairi kafirai suna yin aikin alkhairi a suka ce ba shakka al-imamu tantawi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin sai ke cewa ba shakka kafirai suna aikata ayyukan alkhairi saboda suna irin sada zumunta kaga sada zumunta aikin alkhairi ne ko Allah ne ce wallazina yasduna ma amara Allahu bihi an yusal zumunta kenan ko sannan kuma suna kyautata wa makwabta bal ma akwai kafiran da makwabtaka da su sun fi makwabtaka da su musulmai akwai kafiran da zama da su mu'amala ta yau da gobe ka fi amintuwa da su akan wasu musulmai sannan kuma akwai kafiran da sun fi wasu musulmai tausayi har tausayi tausaya wa talaka da mabukaci ai kaga aikin kwarai ne to duk abin da za su yanzu misali yana da wuya ka shiga cikin Nijar babu inda arnawa suka zo suka gina wani ko ta SOS ko wani gidan marayu ko kuma gidajen da mutane ba su da galiyo a tsinci mutum a cikin bola ko a shara a ɗauko sa a kula da shi a tarbiyyantar da shi a bashi karatu a bashi uwa da uba a wurin kulura aiki da suke fa mutum ne za a tsinta a bola a shara sai a ɗauko sa ko kuma irin mahaukata da suke haihuwa haka a fili a titi sai a ɗauko ɗan sai a zaka sai a samu mutane guda biyu namiji da mace mata da miji sai a ɗauki yauni su sai a ba su wannan yaron a dinga ba su abinci saboda su kula da wannan yaron sannan kuma a ɗauka ma yaran mushanni a kai su lakwal a karantar da su addinin musulunci duka da su zamanto mutane nagartattu amma fa ba musulmai bane ko bai ja to wannan duka aikin alkhairi to ire-iren wa'annan aikin alkhairi da za su yi ko kuma a zo a ba 'yan kasuwa jari da makamantan su irin a ƙauye kaga an doki jari an baiwa manoma a ba su taki a ba su iri duka wannan aikin alkhairi ne fa to amma wannan aikin baya musu amfani gaban Allah dalili ba su imani da Allah ba duk aikin da mutum gashi a duniya in har bai yi imani ba to suna wannan aikin banza shi yasa daga cikin sharadin karbuwar aiki na musulmi duk abin da zaka yi to al-imani shine farko imani shine farko ka zaman to mai imani cikin sharuɗin azumi akwai imani sharuɗin sallah akwai imani sharuɗin azumi akwai aikin hajji akwai imani duk abin da zaka yi na alkhairi to in fa ba mai imani kake ba Allah baya karba dalili Allah ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi sai adalla a'maluhum ashe kaga adalla a'maluhum ashe kaga aikin suka aiwatar sun yi aikin alkhairi kuma Allah ya yaba aikin da suka yi sai dai matsalar Allah bai karba ba me ya jayo Allah bai karba ba babu imani to kuma zaman ka da imani baka aiki shi kuma bai kaka aljanna ji malamai mutum ya ce yayi imani kawai kuma bai aiki shi kuma bai kashi aljanna imani kadai aiki kadai kuma babu imani bai kai mutum zuwa ga aljanna sai mutum ya hada mi sai mutum ya hada ababe guda biyu Allah ya taimake mu akan su to sai kuma wata gaba ta gaba cewa alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum ashe kauda mutane game da game da bin Allah subhanahu wataala to yana cikin abin da ke jayo azaba wajen Allah subhanahu wataala Allah yana wa mutane azaba idan suka kasance suna kauda mutane ko musulmai ne a jasu ko kuma a'a masu su gane musulunci ne a hana su to wannan yana ƙara mutum azaba in ji malamai suka ce ƙur'ani ya tabbatar da wannan a suratul nahal daidai aya ta 88 Allah yake cewa allazina kafaru wa saddu an sabilillahi satazidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna Allah ce allazina kafaru lalle wasu kafirce wa Allah subhanahu wataala wa saddu an sabilillahi suka katange mutane game da bin Allah subhanahu wataala suka hana mutane su yi aikin alkhairi wannan ya shiga cikin mutum na son ka yi alkhairi ka hana sa kasa akwai manna'ul alkhairi a rama akwai mutane duk lokacin ka tashi yin aikin alkhairi ba sa so na wani bawan Allah ake ba da labari yana da abokanai cikin abokanan sai ya kira ɗaya daga cikinsu tsohon direba ne sai yake ce masa akwai wanda yake so yi ma alkhairi ya ce amma ya kira sa ne don ya shawara yana son ya siya masa mota tasa ta kansa ya mallaka masa motarsa sannan kuma a dan basa wani abu don ya dan kara ya kula da gidansa sai ce amma shawara me kake gani sai ce masa ka sa alhaji talaka bai iya rike kuɗi ba wa eh talaka bai iya rike kuɗi ba sai ce to me kake gani yanzu ya kamata a yi sai ce shawara sa shine a samu wata jika hamsin da shinkawa a tura masa gida ce haka za a yi ce haka za a yi ba matsala alhaji ya ce nagode Allah ya saka da alkhairi bayan magariba arabu sai aka turo mai jika hamsin da buhun shinkafa ashe shine za a siba mota ashe shine za a siya wa motar Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa to kaga wannan saddun ne an sabilillahi hana mutane ne aikin alkhairi shi yasa duk lokacin da mutum ya neme ka shawara akan aikin alkhairi wallahi ƙara masa ƙarfin gwiwa ko da baka yi baka sai Allah ya baka lada akan shawara da ka basa shawarin da ka bayar na alkhairi ko da ba a zartar ko da bai yi ba wallahi sai Allah ya baka lada uwa uba kuma in ya aiwatar sai an ƙara maka lada a kai jama'a mun fahimta Allah ya taimake mu da ka tange mutane game da bin Allah subhanahu wataala yana jayo azabar Allah subhanahu wataala shi da Allah cewa zidnahum azaban fawqa al'azabi za mu ƙara musu azaba saman azaba suke akai ashe jahannama in ji wasu ce darakati ne kategori ce kamar ita jahannama unguwa unguwa ce akwai unguwar da ta manya ce wato ba duk karamin mutum bane ke ke shiga wannan wurin dan wani satar salula wannan gudan mutu a masallaci da abin nan bai sa kai ga wannan wurin manya manyan jibga jibgan laifi ne ake kai irin wa'annan mutane to daga cikin su suka ce akwai asaddu an sabilillah katange mutane game da bin Allah subhanahu wataala ko mutum ya zo ta da'awa ta shirme yanzu ta kira mutane zuwa ga wani Allah wanda ba Allah ba to wannan kaga ya hana mutane su gane addinin gaskiya in aka je kiyama Allah ta zidnahum azaban fawqa al'azabi za mu ƙara musu azaba saban abinda suke da shi na azaba me da ya ce bima kanu yufsiduna sakamakon suke aiwatar na sabon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya tsare mu na aikin mu sai Allah ya ce aya ta gaba wallazina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwa al-haqq min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihat lalle wayar suka yi imani da Allah subhanahu ta'ala cewa Allah shine mahalicin su kuma shine abun bautar su kuma shine wanda ya samar da su min al'adam sannan kuma shi ya cancanta da bauta ta gaskiya wa amilus salihat suka aikata aiki nagartacce al'amalu salih shi duk abinda Allah yake so kuma Allah ya aminta da shi shi da amalu salih in ga an ce al'amalu salih duk wani aiki da Allah yake son sa kuma Allah ya yarda da ayyisa shi ake cewa al'amalu salih haka kamar karatun qur'ani amalu salih ne sallah amalu salih ce ciyar da marayi amalu salih ne kyautata ma iyaye amalu salih ne kyautata wa abokani amalu salih ne kai baka da ko dala ka saka wa musulmi fuska shi ma amalu salih ne mun gane ko to Allah yake cewa wa amilus salihati suka aikata nagartattun ayyuka bisa karantarwar Allah da tsarin Annabi Muhammad sai ce wa amanu bima nuzila ala Muhammadin suka suka yi imani da abinda Allah ya sabkarwa Annabi Muhammad to me Allah suka yi manzon Allah shine alqur'ani ittifaqan da malaman tafsiri al-imam al-qurtubi ya tabbatar da hakan imam al-bagwi ibn ashur tantawi usaimin alaihim rahmatullahi su alima a wannan duk sun tabbatar da cewa ma nuzila ala muhammadin shine alqur'ani mai girma to kalmar nuzila kalma ce mabniyun liman lam yuzkar fa'iluhu ba ambaci wanda ya sabkar ba sai ce nuzila suka ce a gun maluman sarf ziyaratu harfin yadullu ala ziyarati ma'ana daga fi'ili nazala ne yanzilu idan ka ce kuma nuzila daga fi'ili nazala kaga an sanya masa tad'ifi fi'ili ne sulasi mazidun bitad'if nazala sai a ce yunazzilu masdar kisa kuma tanzil to akwai kuma tsakanin nuzila ko nazala da kuma anzala ina ba ta mun fahimta akwai kuma tsakanin anzala da kuma nuzila domin kalmar kalmar anzala an saukar da shi ne watan ɗai bayan ɗaya a saukar da abin jumla wahida kai tsaye haka kalmar nuzila kuma an ɗauki lokaci wannan ya zo wannan ya zo to alkur'ani shine abin da Allah ya sukarwa wa annabi Muhammad to miye imani da Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala Muhammad miye yin imani da abin da Allah suka manzon Allah suka ce imani da abin da Allah suka manzon Allah ababe ne kamar haka al-i'tiqadu bi annahu kalamullah da farin ka kudurta cewa qur'ani maganar Allah ce sabanin ɗan bid'a da suke kudurta cewa qur'ani halittar Allah ce ka ji a ranka cewa ka gamsu ɗari sama ɗari ko dubu saman dubu kan cewa alƙur'ani maganar Allah ce wa ma huwa bi qawli sha'ir ba maganar wani mawaki ba ne magana ce ta wa ta Allah sannan kuma hurufuhu wa ma'anihi dukkanin harufan ƙur'ani dukkanin su harufa ne daga Allah subhanahu wataala kana ma'anonin alƙur'ani na Allah ne ma'anar ta Allah ce kana kuma harufan ƙur'ani na Allah ne takallama bihi haqiqatan Allah ya magana da alƙur'ani da gasken da gasken gaske sannan kuma wa annahu munazzalun ala muhammad kuma kai cewa Allah ne sukar manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam wa annahu ghairu makhluq kuma ka yarda cewa alƙur'ani ba halitta bace abu na biyu daga cikin imani da alƙur'ani tilawatuhu ala ahsani wajhin istata ka karanta qur'ani gwargwado akan sauti tsari mai kyawu kasan mutum zai ce ya imani da alkur'ani ya yarda amma idan ka ba su qur'ani bai iya karantawa to yana cikin imani da alkur'ani ka iya karanta sa kuma ka iya rera sa har a rike cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya tare da mu duk wanda bai rera alkur'ani qur'ani ka iya rera qur'ani yana cikin imani da alkur'ani sannan kuma wa tadabburu wa tadabburihi mutum ya dinga tadabburin ƙura'ani kana hango ma na ƙura'ani ka iya hango wani abu ka iya fahimtarsa ma'ana ka zauna gaban malamai a karantar da kai fassararsa bayan haka kuma walla amalu bihi duk abin da aka ce ƙura'ani ya ce to ka aiwatar in ka aikata ka yi imani da alƙur'ani duk abin da aka ce ƙura'ani ya hana to ka hannu da shi ka yi imani da ƙura'ani to bayan kai ka aikata wadda a watu ilallahi ala huda kuma ka kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala akan shari'a ta alqur'ani mai girma abu na uku daga cikin imani da alqur'ani i'tiqadu umumi da'watihi wa shumul shari'atihi kai na cewa shi qur'anin gaba daya wato Allah ya sakar da shi ne akan mutane da aljannu ba wasu bangare ba a'a kai na cewa da mutane da aljannu qur'ani ne ya shafe su qur'ani na mutane ne kuma na aljannu ne dukkan wannan sannan kuma shari'ar qur'ani ta shammale komai shari'ar ta haɗe komai duk abin da za a nema da ya cige maka duhu to ƙur'ani za a zo a duba ciki don Allah ce ma farrafna fil kitabi min shay duk wani abu da kake nema a cikin ƙur'ani ko a rayuwa wallahi akwai shi arama akwai kiyon tattalin akwai kula da lafiya ƙur'ani kiyon lafiya harkar santi akwai ta ƙur'ani akwai harkar kasuwanci kada jin idata dayin tun kasan kasuwanci ake karantarwa akwai harkar auratayya a ciki akwai harakar saye da noma akwai harakar duk wata haraka ta rayuwa ta duniya da ka sani ko to qur'ani yayi magana kai cuta da magata ta cikin qur'ani ya za ka yi wannan she alimahu mana alima wa jahilahu man jahila to kiyar cewa duk wani abu na rayuwa da ake nema a duniya ko to akwai cikin qur'ani kana kuma kiyar cewa qur'ani ya shafe dukkan wasu littafai duk wani littafi da ya gabata irin su at-taura injila zabura sufa ibrahim sufa musa kenan cewa qur'ani ya shafe su ko da kai kana mabiyan wancan annabi to in qur'ani ya iske ka dole ka aje wancan ka rike al-qur'ani shari'ar manzo Allah ta rike ta kammala komai ta ta shafe komai abu na karshe na biyar shine mutum ya girma al-qur'ani mutum ya girmama alkur'ani mutum ya mu qur'ani matsayi a zuciyarsa to ya ake gane mutum ya girmama alkur'ani iya son ka da alkur'ani iya girman qur'ani a zuciyarka kenan e iya son ka da kokarin karanta sa iya yadda kake kake girmama sa girmama qur'ani a rayuwa shine yawaita karanta sa da yawaita hararo ma'anoninsa da yawaita sauraron malamai masu karanta shi to girmama hawa ce da kuma yawaita hidima da qur'ani ko baita yawaita hidima da qur'ani dura so ne da alqur'ani mai girma kuma girmama shi ne ka dinga ma qur'ani hidima to ka so alqur'ani mai girma to Allah ya ce wa amanu wa amanu bima nuzila ala muhammad suka yi imani da abinda Allah suka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salace wa huwa alhaq min rabbihim shi wannan abun me yake na alqurani ko wa huwa alhaq min rabbihim shine gaskiya daga ubangijinsu ai anna alqur'ana haqqun wa annahu min indillahi shi alqurani gaskiya ne duk abin da ke cikin qurani ba wani abu da Allah ya kira manzo Allah ya kirkira maganar Allah ce sannan kuma daga Allah ne aka kawo wannan qur'ani to shi ma'anar wa huwal haqqu min rabbihim sun gaskata cewa abu ne wanda ya zanto gaskiya da ubangiji su shi karan kansa gaskiya ne domin idan mutum ya karyata aya daya a qur'ani kamar ya karyata qur'anin ne baki ɗaya gaba daya jama'a mun fahimta sannan kuma idan mutum bai yarda cewa qur'ani daga Allah ne to bai ma aminta da qur'ani ba baki daya daga cikin imani da alqur'ani ka gaskata cewa shi alqur'ani daga Allah subhanahu wata'ala ne sai Allah ya ce to kaffara anhum sayyi'atihim uban subhanahu wata'ala ya karkare musu kurakuransu mi suka yi ababe ne kamar haka suka yi na farin sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala sun cika rukunnan imani guda shida gaba daya domin al-iman ya kuɗi tadammanu sittatu umur al-iman billah الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان باليوم الآخر sun yi imani da wa'annan ababen bayan sun yi imani kuma suka zo da aikin kwarai suna sallah kuma ga nafila suna sadaka kuma ga nafila sannan kuma wa amanu bima nuzila ala muhammadin nan wani nau'i ne na zikirul khas ba'da al'am domin can Allah ce wallazina amanu daga cikin imani akwai yarda da alqur'ani dan a nuna maka girman alqur'ani ko da darajarsa da wanda aka saukarwa ƙur'ani kuma sai Allah ya keɓance manzon Allah cikin annabawa sai Allah ya keɓance alƙur'ani cikin littafai kun fahimta kaga ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka yi imani da abin da aka sabkarwa annabi muhammad alƙur'ani kenan kaga ya nuna darajar alƙur'ani kuma ya nuna darajar wanda aka sabkarwa to suka yi haka sai ce kaffara anhum sayyi'atihim Allah ya karkare musu sayyi'atihim kurakuransu miya as-sayyi'at shine abinda mutum zai na laifi kurakurai da zaka aiwatar na rayuwa to Allah zai yafe maka ashe idan mutum yayi imani da Allah ya aikata aikin kwarai ya gaskata manzon Allah to ko bai roki Allah ba Allah na gafarta masa ko bai ja ko bai roki Allah ba bisa wannan abun Allah yana gafarta masa sai Allah ce kuma wa aslaha balahum kuma sai Allah ya daidaita al'amarinsu wa aslaha balahum sai Allah ya daidaita ai balahum ahwalahum Allah ya daidaita lamuransu ma'ana Allah shiga cikin al'amarinsu Allah ya kawo agaji duk wani abu na rayuwa da suka shiga ciki sai Allah ya kawo nasara a cikin sa ai shine ma'ana wala yansuranna Allah man yansuruhu Allah zai taimaka masu taimakon sa in kai imani da Allah to sai Allah ya taimake ka duk abin da ka tashi na rayuwa Allah bai ka kunyata wallahi Allah baya bari bayansa daga ta su kunyata inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana bada kariya da agaji da masu imani in dai ka zan mutunan Allah na kirki ko ka zan mutunan kwarai wallahi Allah kariya yake baka ko da an so a kulla maka sai Allah ya tare a can a taro a nan ta bulle sai Allah ya daure ta ba yadda za a yi da kai dalilin mi dalilin imani ka dibi sahabban annabi Muhammad saboda imanin su na gaskiya da manzon Allah da adda alqur'ani da kuma Allah karan kansa to sai Allah zai musu jagora cikin al'amari duk abin da suka sanya hannu a ciki sai Allah ya sanya albarka a ciki lokacin da mutanen Makka suka zo garin Madina akwai wanda duk dukiyarsa ya baro ta a Makka arama duk wani abu da ya mallaka a duniya ya baro shi can wani ya baro matarsa wani ya baro ɗiyansa wani ma da gudu ya baro garin ba a so barin sa ba ya baro garin amma da aka zo garin madina da ya zama to da gasken gaske suke yi imani ne a zuciyarsu sai Allah ya taimake su suka samu gidajen zama suka samu matan aure suka samu kasuwancin yi a rayuwa sai Allah ya rufa musu asiri duniya da alkiyama sai aka wayi gari duk da manzon Allah ya mutu mutanen maka suke shugabanci suka yi kusan shekara da shekaru suke shugabanci a garin maka a garin madina wanda kaga ta aslaha balahum Allah shiga cikin al'amari to ni da kai idan muka yi imani da Allah muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to sai Allah subhanahu wa ta'ala shiga cikin al'amuran mu a ƙarshe masu ce wannan ayar akwai fa'idodi da muke iya dokawa kamar haka fa'ida ta farin imani da Allah yana jayo Allah ya kaskare mutum laifinsa kamar daga cikin wani daga cikin abin da ke sanya Allah ya karkare mutum zunubansa akwai imani da Allah kuma akwai tuba zuwa ga Allah akwai roƙon Allah gafara duk yana sanya Allah ya gafarta maka sannan kuma akwai buƙatuwa ga mutum ya dinga roƙon Allah akan Allah ya shiga cikin al'amuransa na rayuwa kaka ba da dubara kanka a kasuwanci ne a neman aure a karatu a duk abin da za ka yi ka roƙi Allah ya dafa maka shi kuma Allah in ka yi da gasken Allah yana dafa maka to Allah ka dafa muna Allah ka sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka faɗa kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta muna nan ya kamata mu kwana abin da muka faɗa zamto gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ƙara tawassali da da wannan azumin da kuma wannan karatun da muka yi bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ya gafarta mana kurakuran mu ɗan wasu daga bace mu Allah ya gafarta musu Allah ya sanya mu wanye lafiya wannan tafsiri insha Allah za a iya sauraron sa a cikin rediyo Rahama da kuma rediyo Sarauniya da ma muryar Adar da kuma Sunna TV insha Allah eh rediyo Rahama za a sa shi karfe biyu na rana da shi da sarori a karfe biyu rahama kuma karfe biyu shi ma muryar adar karfe daya na rana kana kuma sunna tv insha Allah da karfe goma na dare zuwa karfe goma na sha na dare muna addu'a da duka suka taimaka wajen ɗaukar wannan yaunin karatun Allah ya ƙara wa rayuwarsu duke su albarka Allah ya sanya mu wani lafiya kuma Allah ya arzita mu da ikhlas cikin duk abin da muke yi na alkhairi Allah ya taimake mu da sabati akai kuma Allah ya ƙara mana hamu da juriya kuma Allah ya karba muna wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barika ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh